أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا الهمس شاتي قوة رمضان hijira ta annabi Muhammad sallallahu Alaihi sallam daga makka zuwa madina shekara ta 1440 wanda ya daidai da sha shida ko ga watan biyar miladiya haihuwar annabi Isa dan Maryam alaihi salam shekara ta 2019 ko a jiya mun tsaya akan aya ta 89 zuwa ta 90 a cikin suratul an'am a yau insha Allah ta'ala za mu tashi akan wannan aya ta 89 zuwa ta 90 muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora cikin wannan karatu da zamu gabatar sannan kuma Allah ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah ya sanya aljannar firdaus ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya malan Allah ya ce ulaika alladhina hadallah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim أولئك الذين هدى الله
نعم أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين نعم كافي مشغا cikin tafsiri gadan gadan ina so in ja hankalin ƴan uwa tun farkon wannan aya cewa lokacin da ni shiga cikin nazari da bincike da ni tuntuɓe da matsalolin da suke karkashin wannan aya sai da abin ya bani mamaki da haka ba abin mamaki bane ku ji wannan aya ta tanye muna rabin lokaci gaba daya ina fatan kun fahimta da haka sai a shirya Allah ya ce ulaika alladhina hadallah waɗannan su ne waɗanda Allah ya shiryar da su an gane ko annaba wanda aka yi ishara zuwa gare su an gane ko wato malaman lugha suke cewa an yi harfuna a'idu sila ismul mausul abinda ke dawowa zuwa gare shi fil ghalib ana shafe shi asalin yadda magana take in ba ai hasku ba ulaiikal ladina hadahumullah sai an kace ulaiikal ladina hadallah ba a kawo hum ba domin aidu sila a larabci ya halatta a shafe shi an gane ko to waɗannan su ne Allah subhanahu wataala ya shiryar da su fa bi hudahu muqtadi an gane ko wato fa bi hudahu muqtadi fabi hudahum da shiryarsu ai iktadi bi hudahum kayi koyi da shiryarsu an gane ko to daga nan ne mas'alolin mu za su fara tashi mas'ala ta farko imamu hamza da imamu kisa'i da imamu khalaf da imamu yaqub lokacin da za su karanta wannan aya su wuce dukkan qura'in za su tsaya za su ce fabi hudahum muqtadih su yi ha'u sakt an gane ko domin haƙunce wanda yake tana nuna za a yi shiru a tsaya asalinta iktadi shine asalin fi'ilin to amma waɗannan da na kawo in za su wuce za su karanta fa bi hudahu muqtadi qul la as'alukum sai su shafe wannan ha'un an gane ko amma imam wato ɗaya daga cikin ruwat na ibnu amir wato imam hisham an gane ko shi yana karantawa idan zai wuce lokacin da zai wuce don nan ana zancin wucewa ne sai ce fabi hudahu muqtadihi qul la as'alukum an gane ko amma kuma Abdullahi bin Zakwan shi yana karanta fabi hudahu muqtadihi ko fabi hudahu muqtadi waɗansu sai suka ce wannan qira'a kuskure ce to saboda min mun ka kawo wannan mas'ala saboda in qira'a ta tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai dace ba wani ya ce kuskure ne a'a waɗansu malamai suka ce in za a tsaya fa bi hudahu muqtadi sai ya zama to ha ustaktini in za a ce fa bi hudahu muqtadihi wato wasu na ganin wasu ne an kai ha ustakti wasu ka ce a'a nan ba ha ustakti ba ad-damir yarji ila al-huda kenan kai koyi da shirya su hidin nan yana koma zuwa ga al-huda an gane ko da haka cikin qira'at wani lokaci zaka iske inda akai sabani akan ha'u sakt da inda ba ai sabani akan ta ba cikin suratul baqara kaga irin wannan yazo fanzur ila ta'amika wa sharabika lam yatasanna wadannan wato qurra da muka faɗa hamza da kisa'i da khalaf da yaqub an gane ko wato in za su wucewa sai su ce fanzur ila ta'amika wa sharabika lam yatasanna wanzur ila himarika waɗansu kuma sai su karanta fanzur ila ta'amika wa sharabika lam yatasanna wanzur ila himarika wali naj'alaka ayatan linnas to menene bambancin idan lokacin da za a wuce an shafe ta tana nan a matsayin ha ustad lokacin da ba za a wuce ba wato lokacin da aka wuce aka kawo lam yatasanna to waɗansu malamai suka ce ha ustad ce an yi amfani da ita kamar yadda harafi na ƙarshen i'rabi ya zo waɗansu malamai suka ce a'a lam ya tasanna asali shi daga asana ne shine abin da shekaru da dama suka shuɗe a kansa to larabawa suna da mazhaba guda biyu waɗansu asalin wato sana a wajensu an gane ko ha'un ce sunai hatun ne ha'un ne waɗansu kuma sunayyatun ne asalin shi wato abin nan wawun ne amma yadda ita ya'un saboda abin nan saboda idghamil wawu da an kai filya to lam yatasanna in ya zama to asalin shi wato wannan ta'un din ta'ul marbuta ita ce an kai iwas daga harafi wanda an ka shafe to sai aka yi i'tidari da shi an dauke shi kaban matsayin harafin da za a yi wasul amma alhali kuma wucewa ne za a yi wannan mas'ala ce wanda yake tana da muhimmanci a cikin alqur'ani wani lokaci kuma an shafe ha'un din zai kasance wata qira'a akwai ta wani lokaci babu ta muna kawo wannan saboda ɗaliban ilimi su yi hattara a cikin suratu yasin imamu hamza da imamul kisa'i da imamu khalaf da imamu shu'ba sun karanta wato ko awalam yaro anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun ko ba haka ba to lokacin da aka zo wajjan ha'un amilathu akwai amilat akwai amilathu to waɗanga ƙurra'in da kawo sun karanta amilat aydina sauran ƙurra sun karanta shi amilathu liya'kulu min samarihi wa ma amilat aydihim liyakulu min samarihi wa ma amilat wa aidihim anan ne to kaga wagga qira'a ta kawo hu wagga bata kawo hu ba waɗanda da muka kawo guda uku din ga Hamza da Kisa'i da Khalaf da Shu'ba bus kawo shi ba to dan haka qira'o'in sun tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai zaman to an yi hasbuna maf'ulun bihi amma kuma anan ba mu cewa ga wagga qira'a da an kai hasbuna maf'ulun bihi ya zaman to fadla kamar yadda Ibn Malik yace cikin alfiya wa hazfu fadlatin ajiz illam yadur a cikin qur'ani ba a cewa akwai wani abun da yake fadla ne ba abu wato ba abu katuwa zuwa gare shi kawai dai Allah bai kawo shi ba shi yasa imamu shatibi a cikin shatibiya da yazo wajen tsayawa akan harful jarri wanda yana tare da mimun bayan an shafe hamzatu hamza ta saba in shi na tare da ita ana tsayawa da ha'u sakta ga ɗaya daga cikin qurra waɗansu suka yi inkarin wannan qira'a sai musu raddi yace wa fima wa mimma qif wa amma limah bimah bi khulfin anil bazi wa dafa mujahala wannan baiti mutum da jinwa ina wajen karatu shi sai abin ga wato wa fima akwai aya fima anta min zikraha misali wa mimma falyanzur al insanu mimma khuliq wa amma amma yatasaaluna ko ba haka ba to waɗannan kalimomin da aka zo akan su imamu al-bazzi daga ibnu kasir yana karanta da ha'u sakt wasu suka ce babu shi sai imamu shafi'i ya ce a'a wa fima wa mimma qif wa amma limah bimah bi khulfin anil bazzi wa dafa mujahala kina akwai sabanin qira'a wasu na tsayawa akan ha'u sakt wasu na tsakarawa akan wato harfin mimun a cikin wannan to dan haka ne wannan na kawo shi saboda bayani ga ɗaliban ilimi kan mutum yayi zarbulle ko ya karzalle ya ce babu kaza cikin alqur'ani wallahi ai hatara amma mas'alolin da zamu kawo waɗanda suke suna da yawa ƙarƙashin wannan aya daga cikinsu mas'ala ta farko fabi hudahu muqtadi mas'ala ce ta har da alqur'ani kun san har da alqur'ani abu ne mai matsala domin tana yiwa ka da ce alqur'ani amma baka rike mutashabihatul alfaz ba kullun kana cikin kuskure wato nan an fara fabi hudahum an ka ce iqtadi sai malaman har da alqur'ani suka ce yadda suka zo jere a nan haka suka zo jere a cikin suratul zukhruf an fara an fara da alhuda sannan aka zo daga da al-iqtida ko ba haka ba to Allah subhanahu wata'ala yake cewa waja'alul mala'ikata alladhina hum ibadur rahmani inatha ashhadu khalqahum satuktabu shahadatuhum wa yus'alun wa qalu law sha'a ar-rahmanu ma abadnahum ma lahum bidhalika min ilmin innahum illa yakhrusun am ataynahum kitaban min qablihi fahum bihi mustamsikun to bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim مهتدون تنف بهداهم وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون كنا إن كانت إن كنت كن سورة الزخرف دكاتنا دوانا آري دا أكو كن سورة الأنعام فبهداه مقتدف باك سامو مسألة نا أنفار دا هدا أنقار دا الاقتداء كما أنفار دا هدا أنقار دا الاقتداء زي تمكما حافظنا القرآن مسألة تبيو mas'ala ce ta balaga an ce fa bi hudahu muqtadi me yasa ba a ce iqtadi bi hudahum ba saboda a nuna maka ba a koyi sai da wa sai da su waɗannan annabawan bai dace annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya koyi da waɗansu lalatun mutane ba waɗanga bayan Allah na gari da aka faɗa su ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake koyi da shi kuma su ne zamu yin koyi da su mas'ala ta gaba shine nan akwai raddi ga waɗanda suke cewa su sun rike alkur'ani zalla ba ruwansu da hadisi suna yawan kafa hujja da wannan aya sai a tambaye su ina sallah take da raka'o'in sallah waɗansu su yi tawili su ce alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil mala'ikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba wasu su ce kaza wasu su ce kaza amma da suka ga wannan ba za ta iya fitar da su ba sai suka ce to yanzu shine fabi hudahu muqtadi ai annabi Musa yayi sallah annabi wa yayi sallah kowanne annabi yayi sallah dan haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kafin yazo ana yin sallah irin sallar da annabawa suke yi ita ce yake yi wanda ita ce hujjar su to kaga in baka fahimci alqur'anin ba sai ka shiga cikin matsala sai mu ce to cikin su wanne ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya haɗu da shi ga yadda yin sallah cikin annabawan babu shi don ana alqur'ani dai bamu gani ba to wanne ne cikin su suka haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ƙarshen su shine annabi Isa ko ba haka ba to shi kanshi ba su haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba dan yace wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ka yace bayan sa zai zo to kenan a ina suka haɗu ya nuna mai yadda annaba suka yi sallah saboda wannan tawilin da suke bi mutane na gaba daga ciki raddi ne akan masu da'awa ta boko haram duk yana karkashin wannan aya a ina za mu je an ce fa bi hudahu muqtadi kai koyi da annabawa waɗanda suka gabata kenan sai zaman to mu an ce mu yi koyi da al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ma za mu yi koyi da su tunda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine abin koyi gare mu ko ba ka ba laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah katira to sai mu ce annabi Yusuf alaihi salam yace ij'alni ala khaza'inil ardi inni hafizun alim yace a bashi ala khaza'inil ard ya zama to mai kula da taska wato ta arzikin kasa inni hafizun alim ni hafizun ni mai kiyawa ne alimin masani ne malamai suka ce da wannan ya nuna in akwai wani abu a cikin al'umma wanda babu wanda zai yin shi sai kai in baka karbe shi baka saba ma Allah dan annabi sun shi kadai san hakikanin abin da zai faru shi yasa ya karbe wannan matsayin an gane ko kuma babu laifi mutum ya ce a zabe shi in ya san babu wanda ya cancanta an gane ko amma in akwai wanda suka cancanta to bai dace ba sai ka kawo kanka abu na gaba shine annabi Yusufa ya karbi matsayin minista a karkashin gwamnati ta kafiri don Allah ya ce kazalika kidna li yusuf ma kana li ya'khudha akahu fi dinil malik illa an yasha Allah ba addini guda suke ba an gane ko to kaga ya amshi minista a karkashin wannan gwamnati yayi aiki kai da kake cewa duk mutumin da ya aiki a karkashin gwamnati ta kafirci an gane ko kafiri ne to idan ka samu hujja kaga musulmi yana iya ya karbi babban aiki a kasar turai yanzu kaga wato abin nan magajin garin garin london wani wani abin nan dan kasar pakistan ne musulmi ne aiko to kaga da wannan aya zai iya aiki karkashin hukuma ta kafirci to dan boko haram kaga sai ka san yadda zaka yi in kafirtar da annabin Allah zaka yi annabi Yusuf kafin ka kafirtar da mu to wannan kuma babu abin nan babu wata matsala mas'ala ta gaba yan uwa karkashin wannan aya da Allah ce fa bi hudahu muqtadi malamai suka ce wannan tana nuna akwai abinda malaman usulul fiqh suke kira shar'u man qablana shin abinda ya zamanto shari'a ne na mutane da suka gabace mu Allah ya ba mu labari shin shari'a ce gare mu ko ba shari'a ba ce gare mu malamai sun yi sabani amma zance mafi inganci za a kasa wannan mas'ala gida uku na farko shine cewa duk abinda Allah ya ba mu labari shari'a ce tasu kuma shari'a ce ta mu cikin littafin mutu shari'a mu ce don Allah ya shar'anta in mutum yayi kisa a kashe shi a cikin shari'a su ko ba haka ba wa katabna alaihim fiha أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص تكي التوراة كو تو كما مو كما سي أكتي تكين شريعة مو يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص ستمي في القتلى كاكتي نن قصاصي تكين شريعة سو تكين شريعة مو wanda kuma ya tabbata a cikin shari'ar su amma bai tabbata a cikin shari'ar mu ba to wannan ba shari'ar mu bace wancan muttafaq alaihi shari'ar mu ne wannan kuma muttafaq alaihi ba shari'ar mu bane menene Allah ya shar'anta musu in an yi shirka sai an kashe kai a can wa id qala musa li qaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bi ittikhadikum al-ijl fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum to mu ko sai aka ce a rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Allah ce qad fa'altu ko na'am kenan kaga wannan ba shari'a mu bace a ce in mutun ya shirka sai an kashe shi sai abu na uku wanda gashi ya zo cikin shari'ar su amma nafsi bai tabbatar da cewa ba ya kore shi ba shari'a mu bane kuma bai tabbatar da shi ba cewa shi wa shari'a mu ne to wannan ya zamu yi da shi sai malamai suka ce to wannan shine malamai suka tabbatar da shi cewa daga cikin shari'a mu domin mi domin Allah subhanahu wataala ya ba mu labarin su dan saboda mu dauki izna mu dauki ayoyi da wa'azi da abin lura laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab shi yasa malamai suka kaskasa shi suka ce to duk abin da Allah ya ba mu labari in dai ba ya kore shi ba to tabbas wannan shari'a mu ce amma imam shafi'i ya saba wannan yace abinda muke koyi da su shar'u man qabla da shine shari'a ya kafa hujja da cewa an ce shar'a lakum min ad-din ma wasa bihi nuha wallazi awhayna ilayk wa ma wasayna bihi ibrahima wa musa wa isa an aqimu ad-din wa la tatafarraqu fi yace tauhidi kenan yace kuma can cikin shari'a sai an ka ce li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja sai malamai suka ce a'a shari'atan kinnan ba duka shari'a bane aka shafe shi ba annabi Isa cewa ai wali uhilla lakum ba'd alladhi harrima alaikum ba duka ake shafewa ba sannan akwai asar na Ibn Abbas wanda Imam Mujahid ɗaya daga cikin ɗaliban Ibn Abbas ya rawaito shi na cikin Sahihul Bukhari lokacin da an gane ko Ibn Abbas ya zo yayi sujada an gane ko sujudu abin nan wajen karatu mutum yayi sujada an gane ko sai aka tambaye shi a ina ka samu wannan sujada ko ba haka ba tunda ciki annabi an ce fastaghfara rabbahu wa khara raki'an wa adab to kai ni kai wanda har zaka yin wannan sujada ina dalili sai ibnu abbas ya ce mu wannan mutumin kana so in baka dalili cikin alqur'ani yace awo yace cikin suratul an'am da anka ce wa min zurriyyatihi dauda wa sulaimana kaga dauda yana daga cikin zurriyata annabi ibrahima ko ba haka ba to kuma an ce wa kharra raki'an wa anab yayi sujada ga Allah to kuma an ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam fa bi hudahu muqtadi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyi da su to tunda an ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyi da su ni kuma an ce in koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan ya nuna cewa ashe sujud wannan kuma sujada ba ɗaya ne daga cikin abubuwan aqida ba wato yana daga cikin furu'u shari'a shi yasa malamai suka tafi cewa lalle zance mafi inganci in Allah kawo labari in dai ba ya ce ba shari'a mu bane lalle tabbas shari'a mu ne a karkashin wannan aya an gane ko kuma dalilai gashi lokacin da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana da rai sun zo sun kawo masa shari'a an gane ko Allah subhanahu wataala ce ana yi musu shari'a da littafin su tunda da alqur'anin da abinda alqur'ani yace da shi duka ɗaya ne alam tara ilal ladina utu nasiban min alkitab yud'auna ila kitab كتاب الله ليحكم بينهم سنة التوراة التي إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون manzo yana yin hukunci da abin da ya dace da abin da ke cikin ta in dai ba ya in dai ba an ce cikin alqur'ani an shafe shi ba to annabiyuna kinan dukkan su sun kare wanne ne ya saura annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa mu hukunci hukunci da abin da ke cikin at-taura shi yasa shar'u man qablana shar'un lana in dai ba an samu abin da ya shafe shi ba an gane ko sannan malamai suka ce mas'alolin da aka fitar akan fa bi hudahu muqtadi mu yi koyi da abin da aka mutane da suka gabace mu an fitar da mas'aloli ɗaruruwa ƙarƙashin wannan aya dan haka shi yasa nake so mu saurare su da kyau daga ciki sai malamai suka ce ai annabi Yusuf yana daga cikin waɗanda aka ce mu yi koyi da su to a cikin kissarsa an kawo muna cewa alqarina adh-dhahira taqumu maqama ash-shahid wato qarina wadda take a fili ana aiki da ita tana matsayin gurin ban shaidu misali lokacin da annabi Yusuf da matar sarki suka samu matsala ai babu kowa tare da su ko amma Allah ce wa shahida shahidun min ahliha in kana qamisuhu qudda min qubulin fa sadaqat wa huwa min al-kadhibin wa in kana qamisuhu qudda min duburin fa kadhabat wa huwa min as-sadiqin kaga da alama aka yi aiki to wannan mu ma an ba mu izini kenan muna iya amfani da wannan ko in babu mai shaidu an gane ko sai ayi amfani da qarina wanda za ta tabbatar da gaskiya mun taba bada labarin wannan shi yasa ma ibnu al-qayyim a cikin turuqul al-hukmiyya an gane ko ya kawo kissan waɗanda ake ganin mutane masu kaifin hankali aka ce afrafun nasi salasa mutane mafi hangen nesa guda uku ne da wannan shahidi yusuf wanda ya faɗi yadda za a yi a gane ko ba haka ba sannan kuma da kuma wato matar fir'auna da ta ce a sa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada alhali ko kaga annabi Musa yayi ni ya amfane ta ina fata an fahimce ni to dan haka dai waɗannan suna daga cikin afrasun nas waɗanda suke guda uku sannan kuma an gane ko da matar sarki da tace a sa an yanfa ana auna takhidahu walada ko ba haka ba wa qala alladhi istarahu min misra limra'atihi akrimi maswahu asa an yanfa ana auna takhidahu walada shi ma sarki yana daga cikin afrasun nas guda uku na so na wato kokole ta so ta abin da shi sannan daga cikin abin da malamai suka fitar karkashin wannan aya fa bi fa bi hudahu muqtadi shine ibtalul qarina bima huwa aqwa minha in ka kawo abu aka samu dalilin da zai nuna cewa wanda ya fi shi karfi sai a tunkuɗe naka lokacin da ‘yan uwan annabi Yusuf suka zo suka nuna annabi Yusuf kerkeci ko kura ta tishi ko ba haka ba abin nan da ake kawo ana nuna sun zo da riga wanda aka kwaba ta da jini ko ba haka ba amma ba su yayyanka ta ba to sai ya gane cewa ya za a ce kerkeci ya ci mutum ko kura alhali ba ta yaga masa riga ba ko ta kece ta sai ce ni sai ya ce wato waja'u ala qamisihi bidamin kadib sai ce qala bal sawwalat lakum anfusukum amra shi yasa ana iya amfani da wannan a gano cewa karinar da an kai amfani da ita ƙarya ce suka yi amfani da ita su kansu shafi'iyya da suka yi inkarin wato furu'u shari'a su zamanto suna daga cikin abin da za a koyi da su sun ɗauki wani abu wanda ake cewa tsulu muddatil ijara wato ɗaukar jinga ta ɗauki tsawon lokaci an gane ko annabi musa yana daga cikin waɗanda an ce fa bihudahu muqtadi ko ba haka ba sai ce qala inni uridu an unki haka ihdabna hatayya hataini ala an ta'jurani samaniya hijaj kaga annabi Musa shekara nawa yayi takwas kaga wannan jinga ta yi mi ta yi tsawo lokaci mai tsawo ina fata an fahimce ni kuma alhali zamani annabi Musa ne aka yi ta su ko sun fitar da wannan hukunci a ciki malamai ma suka ce bayan wannan ana fitar da cewa sadaki ba sai an bada kuɗi ba domin mi domin ya ce an ta'zura inni uridu an unki haka ihdabna tayya hataini ala an ta'jurani samaniya hijaz kaga ya ba shanu ruwa shekara takwas fa in atmamta ashran fa min indi kaga annabi Musa da aiki kenan ya halatta injiniya idan ya gina ma gida ko magini ya ya isa ga matsayin sadaki da wannan malamai suka fa hujja ina fatan kun fahimce shi yasa nake muku wannan ayar akwai abubuwa karkashin ta masu yawa sannan kuma daga cikin fabi hudahu muqtadi malamai suka ce annabi Yusuf alaihi salam a cikin kissarsa akwai abin da ake cewa zamanul gurmi in ka samu tun aiki dole zaka biya shi ko ba haka ba inda ya cika sharuɗa domin mi domin suka ce wato thumma azana azana mu'adhdhin ayyatuha al'iru innakum lasariqun ko ba haka ba qalu wa aqbalu alaihim ماذا تفقدون قالوا نفقد سواع الملك ولمن جاء به حمل بعيد duk wanda yazo da suwa almaliki yana da himlu ba'idin kaga zamanul gurmi kenan wadansu malamai suka fitar da hukunci ma na alja'ala kace duk wanda yayi kaza zan bashi kaza to gashi nan wali man ja'a bihi himlu ba'irin an ba da ba da dama duk wanda ya kawo kaza za a bashi kaza shi ne ake kira ja'ala kaga hukunci ne waɗansu malamai mata nan suka fitar da hukunci in mutum yayi banna wato in ana tuhumar mutum ana da izinin a bincike shi domin mi domin waɗannan mutanen an san ba barayi bane amma sai da aka bincike su ko ba haka ba wali man ja'a bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im qalu tallahi laqad alimtum ma ji'na linufsida fil ardi wa ma kunna sariqin kuma wannan bai hada aka bincike su ba an gane ko wannan yana daga cikin hukumce hukumcen da malamai suka fitar malamai sun fitar da fabi hudahu muqtadi cikin qissa annabi yusuf zamanul wajhi an gane ko wato a baka abu ta damana ta fuskar ka kana tsaye yanzu misali sai ka zo ka ce a ba wani kaya ko ba haka ba idan kayan nan suka bata ni zan biya ko ko a dawo wajena an gane ko ko ko ni a dawo wajena ni zan sashe biya to wannan malamai sun kafa hujja da abin da zo cikin kisa annabi Yusuf domin mi ƴan uwansa suka ce annabi ya kuma ce lan wato lan ursilahu ma'akum hatta tu'tuni mawsiqan min Allah la ta'tunani bihi illa an yuhata bikum yace ba zan ba ku shi ba sai kun yi min daukar min alƙawari tsakanin ku da Allah gani ga ku sun ka dauki alƙawari sannan ya ba su kansa kaga zamanul wajhi kenan an gane ko wannan shi ma an fitar da shi malamai sun fitar da cewa wato abin nan ana iya a fitar da hukuncin cewa idan kuna wato husuma jayayya da mutum za a bashi dama kwana uku ya kafa hujja ko ba haka ba mutanen annabi abin nan salih da suka soke taguwa fa aqaruha tatmi fa qala tamatta'u fi darikum thalathata ayyam kaga kwana uku an ka basu zalika wa'dun ghairu makdub wanda su malamai suka ce kwana uku in kwana uku za su isa in kuma abin yana bukata fiye da kwana uku za a bashi kwana uku an gane ko to annabi salih kuma yana daga cikin wadanda an ka ce fa bi hudahu muqtadih an gane ko wanda su malamai suka fitar da kuma wani hukunci a ƙarƙashin wannan aya shine wajibi ne a ba mutum uzuri kafin a san uzurinsa an gane ko yana daga cikin kuskuren da muke yi ba mu ba mutane uzuri ka kira mutum so ɗaya so biyu bai ɗauka ba kawai sai ka ɗauki kumci kai masa wannan kuskure ne ko matarka idan ko ka je a haka tana yiwa wani sai ya rabu wato sai ka sake ta a'a ka ba mutane uzuri yadda kake son a karɓi uzuri ka karɓi uzuri suka ce dalili kuma annabi Sulaiman yace wa tafaqqada at-tayra fa qala ma li la ala al-hudhud am kana min al-ghaibin yace law azibannahu azaban shadida kaji na dai aw la azbahannahu aw la ya'tiyanni bi sultanin mubin kaga wannan shina daga cikin abin da ke nuna cewa ana karɓar uzuri shi ma annabi Sulaiman fa bi hudahu muqtadi daga cikin hukunce hukuncen da malamai suka fitar a wannan aya fa bi hudahu muqtadi shine cewa ana fitar da wato karama ta waliyai waɗanda Allah ya yarda da su ba kowane mutumin da duk yace waliyi waliyi bane amma akwai hakika karama ta waliyai dalili kuma kullama dakhala alaiha zakariya almihraba wajada indaha rizqa qala ya maryamu anna laki hadha qalat huwa min indillah inna allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab an gane ko to kaga wannan ya nuna cewa akwai karama ta Maryam wadda Zakariya ya ganta fa bi hudahu muqtadi Allah ya bada kisa su a cikin Alqur'ani dan ai koyi da su an gane ko da wannan zamu kafa da zamu kafa hujja cewa akwai karama amma ba ga kowa ba to wannan kaɗan ne daga cikin mas'aloli mas'ala ta gaba wanda malamai suka fitar a cikin wannan shine shin koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shin idan aya ta zo ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda shi an ce yayi koyi da waɗannan annabawa an ce yayi koyi da annabi Ibrahim an ce yayi koyi da waɗannan annabawa to amma mu shin za mu yi koyi da shi a cikin abin da aka umurce shi koko sai in mun samu dalilin da ya ce mu ma mu shiga imamu shafi ya tafi cewa in an ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi abu to mu ba a umurce mu da mu ba sai an samu dalili amma jamhurin malamai waɗancan guda uku sun saba mi suka ce a'a in dai an ce annabi ya yi sallallahu alaihi wasallam to mu ma an ce mu yi sai in an samu dalilin da yake fitar da mu meye dalili suka ce ayoyin da suka zo cikin alqur'ani daban-daban Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajika wallahu ghafurur rahim ya ayyuhan nabiyyu aka ce sai aka ce qad faradallahu lakum kaga ba a ce qad faradallahu laka ba dan a nuna al'umma ta shiga ciki ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqtumun nisaa ya ayyuhan nabiyyu ya kai annabi idza tallaqtumun nisaa ba a ce idza tallaqtan nisaa ba dan a nuna maka hukuncin ya shafe shi ya shafe al'ummar sa an gane ko malamai suka fitar da dai hukumce hukumce da dama kamar yadda Allah ce fa aqim wajhaka lid-din hanifa cikin suratul rum kaga shi kadai aka ce amma ba a ce muniban ilaihi ba sai an ka ce munibina ilaihi duk da yake kuma halin ne hakikiya wanda bai dace ta saba ba in ba dan da wannan hukunci kamar yadda malamai suka yi bayani da haka dai a takaice in an kai umurni ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to umurni ne gare mu sai in mun samu abin da ya keɓance mu kenan al'asul in an umurce shi an umurce mu sai in mun samu abin da ya fitar da mu shi yasa inda yazo khalisatan laka min dunil mu'minin nan ka an fitar da mu an gane ko amma su a wajen Imam Shafi'i sai an samu dalilin da ya samu kenan al'asul ke banta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake wato qadiyya ce qadiyya ta gaba wanda malamai suka fitar a wannan aya bayan sajada wadda aka yi umurni da wato Dawud a cikin suratu wato Sa'ad kuma aka ce wato abin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyi da shi to a can cikin wannan sura sai an ka ce wato fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab tambihi malamai suke cewa duk cikin alqur'ani in an ka ce ruku'i ana nufin ruku'i ko sallah amma wuri guda an ka ce ruku'i ana nufin sujada anan domin Allah subhanahu wataala ce annabi Dawuda wa kharra raki'an menene wa kharra raki'an ya faɗi yana mai sujada duk malaman tafsiri sujada suke fassara shi a duniya to amma nan raki'an kuma rukuyi aka kawo yana da kyau ɗalibi ilimi ya san wannan shi yasa ma yazo a cikin wani hadisi wani lokaci ana faɗar sujada amma ruku'i ake nufi hadisin Abu Huraira wanda yana cikin sahihul Bukhari yana cikin sahih Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza adraka ahadukum sajadatan min salati al-asr qabla an taghruba ash-shams falyutimma salatahu in ɗaya daga cikin ku ya samu sujada nan ba sujada ake nufi ba an gane ko ana nufin wato ruku'i don da zaka zo ka iske liman yana raka'a ta karshe ka iske cikin sujada kai ka fada ka samu wannan sujada baka samu ruku'i ba ai kai baka samu wannan sallar ba dan haka nan sujada ruku'i ake nufi ina fata an fahimce ni sai ka kuma wajen malamai akwai hadisai da suka nuna in mutum ya samu maraka a guda ruku'i ya samu abin da ya samu ya samu sallah kuma domin akwai hadisi na Abu Huraira wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce man adraka wato raka'atan min al-jumu'a wanda Ibn Majah ya fitar da shi shi ba hadisi ne ingantacce akwai kuma inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce man adraka raka'atan min as-salah to in yace adraka raka'atan min as-salah in as-salatu ismul jins ne ya shafi kowace sallah in kuma na as-salah yana nufin al-mafruda jumu'a ne tana daga cikin sallolin farilla ko ko ina nufin jinsin salloli har nafila ta shigo kenan in ka iske liman ya yayi raka'a ɗaya ka samu raka'a ɗaya yana daga cikin abubuwan da wato za ka samu a cikin wato ladar sallah kenan da ka samu raka'a ɗaya da haka dai a takaice ɗan uwa musulmi kaɗan ne daga cikin wato hukumce hukumcen da malamai suka fitar a ƙarshen wannan aya ni ɗan tsakuro muna da haka za mu ci gaba da bayanai muna fata Allah shi muna jagoranci fa bi hudahu muqtadi Allah ya ce to kai koyi da waɗannan annabawan an gane ko qul la as'alukum alaihi ajra kace bazan tambaye ku ba ko bana tambaye ku ajran wata lada an gane ko in huwa illa zikra lil alamin a wata wato a wata sura in huwa illa zikra lil alamin malama hadda alqur'ani anan suka ce duk cikin alqur'ani in kaga zikra wato a cikin suratul an'am ne amma an gane ko in ka ji zikrun to a cikin suratul takwir cikin suratul yusuf kene in kana yusuf ko kana cikin suratul takwir to ka ce zikrun in kana cikin suratul an'am ka ce zikra an gane ko wato Allah subhanahu wata'ala ce wa ma aktharu an-nasi walau harasta bi mu'minin wa ma tas'aluhum alayhi min ajrin in huwa illa dhikrun lil alamin sannan kuma can cikin suratul takwir yake cewa fala uqsimu bil khunnas al jawari al kunnas wal layli idha as'as was subhi idha tanaffas innahu laqawlu rasulin karim ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين أما إن هو إلا ذكرى للعالمين ده هكا سكاي حتى على رهم يهرد القرآن سننكما قل لا أسألكم عليه أجرا كشي ني بدن تنبيك وتلادا با أنغاني كو تو أنن أتكن القرآن سي الله كوري النبي صلى الله عليه وسلم ينبي وتلادا قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين أتكن القرآن سي قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وأنكم هنيا تيتا النباوة كما هكذا cikin suratu shu'ara wato kowane annabi yana gaya wa mutanensa wato annabawa da Allah ya bada kisoshin su wa ma as'alukum alaihi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin nuhu ya faɗi haka hudu ya faɗi haka shu'aib ya faɗi haka sannan kuma cikin suratu hud nuhu ya ce wa ya qaumi la as'alukum alaihi mala hudu ya ce wa ya qaumi la as'alukum alaihi ajra sai kai hattara na farko wajen nuhu malan ne cikin suratu hud na biyu cikin suratu hud inda hud ajran ne to menene bambanci tsakanin al ajru da almalu waɗansu malamai suka ce almalu shine dukiya al'ajir kuma sakamako wato ba duk sakamako yake zuwa da lada ba akwai sakamako na girmamawa kaga wani ba zai baka dukiya ba amma zai girmama ka to ta hanyar girmamawa ana iya batar da kai kenan ba ni bukatar ku girmama ni ba ni bukatar komai gare ku kenan al'ajru a ammu min almali domin an baka dukiya an baka sakamako sannan an girmama ka an baka sakamako ina fatan kun fahimta to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai bukata wata lada amma cikin suratul shura sai wata aya ta zo kamar tana nuna haka wato qul la as'alukum alaihi ajran illa almawaddata fil qurba to wadansu wanda su fahimta sai su a to ai kenan ga abin da yake bukata almawaddata fil qurba malamai suka yi magana guda hudu a karkashin wannan aya suka ce istisna'i ne munqati mawaddata fil qurba ba ta daga cikin ajirkin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nema wato illa almawadda sai dai an tawadduni fi qarabati baini wa bainakum kenan ku so ni ku kaunace ni a matsayina na dan uwa daga cikin ku to ita ko kaunar dan uwa ga dan uwa ai wannan ba ta daga cikin addini duk mutane ko kafirai suna son ƴan uwansu kenan ba ta daga cikin ajir wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nema ko ko illa al mawaddatu fil qurba kenan illa ku kaunace ni kada ku cuta ma wato ƴan uwana wato ƴan uwana waɗansu malamai suka ce musulmi ake nufi to amma in musulmi ne ai bai halatta a cutar da musulmi ko da ba ɗan uwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bane a'a kar ku cutar da su a matsayin su na ƴan uwana sai dai in hukuncin addini ya kama su ku yi musu wato hukuncin da ya dace kelan illa an tawadduni wala tu'duni wato illa an tawadduna qarabati wala tu'duni fi itrati haka waɗansu malamai suka fassara waɗansu malamai suka ce a'a istisna'i ne munqati yankakke ne wancan sun ɗauke shi muttasil ne an gane ko suka ce illa an tatawadduna ila Allah illal mawaddata sai dai ku kamnaci ubangijinku domin yuhibbuhum wa yuhibbuna an gane ko sannan kuma wata taqarrabu ilayhi ku nemi kusanci zuwa gare shi wannan shi ma ba lada bace wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nema domin ka kaunaci Allah ba wai wata lada ce zaka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ka biya shi ba abu na karshe wadansu malamai suka fice illa al mawaddata fil qurba shine istisna'i ne munqati illa an tatawaddu ila aqribaikum ku kauraci yan uwanku abinda Allah ya umurce ku wa tasilu arhamakum ku sadar da zumuncin ku wannan shi ma bai daga cikin biyan lada an gane ko da ake zance dan haka qul ma as'alukum alaihi min ajrin can da yace illa al mawaddata fil qurba ba dan saboda mawadda fil qurba ko muttasil ne ko munqati ne ba abinda za a biyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi bane shi yasa in malami na son ya tsira sai ya daina neman biya game da aikin da yake yi na addini idan yana da hali to bai bukatar in zai karanta sai an biya shi idan kuma bai da hali to in yana samu wanda zai daukan nauyin karantarwa to sai ya dauki nauyi ba biyan shi bane yake lokacin shi da ya bayar wanda zai je ya nemo abincin da zai ci da wanda zai ba iyalinsa shi ne ake biyan sa amma ba za a biyan sa ba sai Allah an gane ko da wannan zaka fahimta inda aka dosa an gane ko in kuma babu wanda zai daukan nauyi to ya keɓe awa biyu ko kwana biyu ko awa ɗaya ko awa ɗaya da rabi a sati ya rinka karantar da mutane fi sabilillahi sauran lokuta ya je ne ba abincin da ya ci amma da wannan kake ganin yau manya-manyan malaman shi'a na ƙasar iran suna zagin malaman saudiya musamman sai su ce a ai limamin haramin makka ai biyan sa ake yi ai ibnu bas ba malamin allah bane ai biya ake masa matsayin minista yake ai kaza ai kaza kai kuma sai baka fahimta ba a'a shi yana yin wannan aiki ba don gwamnati ta biya shi ba gwamnati ba za ta iya biya shi ba amma a matsayin ya tsaya yayi tafarruk wajen karantar da al'umma shi yasa gwamnati take bashi wannan shikenan shine abin da ake bashi amma kullun da wannan suke cewa ai mufti na kaza kai mai amsa khumusi ka kasa dukiyar magoyin bayan ka biyar ka amshi daya komi kudin sa komi talaucin sa kai zaka zo kana zagin malamai da haka dole sai mun fahimci wannan da haka malami kada ya tsaya jiran a bashi ya je ya nemi aikin da zai yi in kuma ya samu sana'ar da ta dauki nauyin sa to ya tsaya karantar da al'umma kada ka je kuma ka je ka ce a kawo i zaman ka wanda ya kawo in kana da bukata ka karba in baka da bukata ma ka karba ka ba waɗansu bayan Allah dan waɗansu ba za a iya ba su ba sai dai ta hanyar ka wani bai iya ba wani dala ashirin amma kai zai baka kuma kai kafi karfin dala ashirin ko dala ɗari ko jika biyu sai ka karɓa sai ka ba wani bawan Allah dama ai da awar ta shafi taimako ne qul la as'alukum alayhi ajra kace bazan bana tambaye ko ajran wata lada in huwa illa dhikra lil alamin face wato wato zikra tunatarwa ce an gane ko lil alamina wato ga talikai al'alamina duk abin da ba Allah ba ana kiransa al'alam shi yasa akwai alamul insi da alamul jinni da alamu kaza da alamu kaza malamai suke cewa da majalali ne ce wato waɗansu malamai sun ce daga alama ne domin wato mu mutane ko halittu alama ce ta nuna akwai wanda ya halice mu Allah subhanahu wa ta'ala an gane ko in huwa illa dhikra lil alamina amma na al alamina a mutane da aljannu ake nufi alkur'ani ya zamanto tunatarwa gare su domin sama ba ta daga ciki kasa ba ta daga ciki inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan aljannu za su shiga ciki don an yi alƙawalin za a sasu wuta za a sasu aljanna ko ba haka ba an ce aljannu za a sasu wuta wa man la yujib da'i Allah fa laysa bi mu'jizin fil ardi wa laysa lahu min dunihi awliya an gane ko ulaika fi dhalalin mubin sannan kuma an yi alƙawalin cewa wanda dubbai wa tammat kalimatu rabbika la amla anna jahannama min al-jinnati wan nasi ajma'in kenan kaga aljannu tabbas suna daga cikin wanda an kai ma umurni sannan za su shiga aljanna ko ba za su shiga ba wadansu malamai suka ce aljannu ba za su shiga aljanna ba dan ya ce wa yujirkum min azabin alim aka ce a'a ai ya ce wali man khafa maqama rabbih jannatani ko ba haka ba fa bi ayyi ala rabbikuma tukadzibani rabbikuma aljannu wal ins dan haka aljannu suna shiga aljanna da nasi na alqur'ani karara wannan in huwa illa dhikra lil alamin bayan mun fitar da wato mun fitar da sauran halittu mun ce ana nufin dan adam da aljani babu wanda zai sake fita daga cikin mutane ko aljanu da haka kowa ya shigo cikin wannan dhikra lil alamin an gane ko babu wani wanda ya ce shi ba da shi ba wato addinin musulunci bai shafe shi ba ko ayar alqur'ani bai shafe shi ba ko bi matsayinka a duniya domin bawan Allah kace an gane ko don haka dole a yi wa'azi a gaya ma mutane gaskiya za ka ga waɗansu mutane suna ganin me yasa ake saba ma wane da wane da wane da wane da wane ko ake saba ma wane da wane ko a saba ma kafirai ko a saba ma turawa wannan ba abin mamaki ba ne mandela shekara ashirin da shida ya a gidan kasu kuma ya karanci turanci lauya ne kuma ya saba ma turawa kuma duniya tana girmama shi har yanzu da ya mutu dan me mu da muke rike da alkur'ani shi fa ya yi karatun lauya ne tana yiwa ya kuskure tana yiwa ya samu dacewa yadda bai dace ya zama to yaron kafiri ba bai dace ya cuci al'ummarsa ba bai dace ya ci amanar al'ummarsa ba mu kuma muna rike da alkur'ani da sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a ce ba mu da izinin mu saba maturawa shi ne abin tambaya anan mandela shi yana da izini da turancinsa da kasancewar salauya ya ce ganin bai dace zan yaron kafiri ba bai dace ta amana al'ummarsa ba amma mu mu ne ya kamata kada mu saba matura mu faɗi abin da ransu bai so muna riƙe da alƙur'ani da hadisi mu da muke nema aljanna shi da ma ba aljanna yake nema ba wannan shine abin babaki wanda ya kamata kowa tambaye kan shi dan haka in huwa illa zikra lil alamin babu wanda isa ce aya alqur'ani ba za ka taba shi ba in kai laifi an fada ba sai an fadi sunanka ba aiki Allah subhanahu wataala yake fada ina fata an fahimce ni dan haka ya ya kamata mu fahimci wannan da kyau ya ku yan uwa musulmi zancen cewa an yi kaza an yi kaza a'a wato ba kaitan wani ake ba ko kyashin ka ko hasada sa aya alqur'ani ce sun sai bayani kanka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Abdullah ibn Mas'ud wanda yana cikin sahihul Bukhari yana cikin sahihu muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce la hasada illa fi sunay ba abinda ake mutum hasada da shi ba wai na hasada ba hasada ake nufi al-ghibta an gane ko guri irin ka zama irin yadda mutum ko ka fishi sai abubuwa guda biyu a wata riwaya rajulun atahu Allahu al-Qur'an a wata riwaya atahu Allahu al-kitab a wata riwaya atahu Allahu al-hikma ko al'ilm Allah ya bashi ilmi domin hikima da alqur'ani da alkitab kin duk dai babu hikimar da tafi a baka alqur'ani ko ba haka ba to in Allah ba mutum ilimi yana aiki da shi yana karantarwa sai kai gurin Allah ya baka irin dashi ko fiye da dashi sannan kuma ko ko rajulun atahu Allahu malan wanda Allah ba dukiya wannan shine abin da ake koyi fa sullita ala halakatihi fil haqq kamar da zo a cikin wata riwaya wannan hadisin ya zo cikin wato da alfazu mukhtalifa wa akwai riwaya ta Abi Hurairah tana cikin Sahih Bukhari akwai riwaya ta Abdullah ibn Mas'ud tana cikin Sahih Bukhari da Muslim da haka mu abin da za a cewa kada mutum yayi tunanin cewa dan yana da wani matsayi cikin al'umma ana kyashin shi kyashin ni za a yi maka dan kana malami kafin ka ce ai kashin ka ka duba ka gani kana abin da Allah yake so ko ko kai ka bi mabannata ne a kada a barka a duniya idan haka nan ne akwai malamin da Allah ya bada labarin sa duk da wasu suna cewa ibil amu dan ba'ura amma kuma menene amfanin wato abin da aka ba bil amu dan ba'ura ko ko wannan mutumin da Allah ya bashi ayoyi tunda bai tabbata ba bil amu dan ba'ura ne ina fata kun fahimce ni Allah ya siffanta shi da kare watlu alaihim naba allazi atainahu ayatina fansalakha minha fa atba'ahu ash-shaytanu fa kana min al-ghawin walau shi'na la rafa'nahu biha walakinahu akhlada ila al-ardi wattaba'a hawa famathaluhu kamathalil kalb an siffanta malami wanda bai aiki da iliminsa makwadaici matsoraci azzalumi mace amana al'ummarsa da jakki ko ba haka ba ko jaki masalul ladina hummilu at-taura thumma lam yahmiluha kamathal himari yahmilu asfara to dan haka dan ka tara dukiya ta hanyar haram a matsayinka na malami kana shiga manya manyan motoci kana da gidaje sai ana fadar gaskiya sai kace ana hasadaka wace hasada za a yi ma kai da kattar da dukiyar da ake ma Allah ya isa kuma ba za ka tsira gaban Allah ba wannan shine abin tambaya ko ko kana da matsayi na duniya kowanne iri ne kana cewa hasada ka ake yin shi yasa ake yin wa'adi ana fassara ayoyi ina fir'auna da Allah ya bashi mulki ko ba haka ba ai Allah ba fir'auna mulki to mulkin nan shi zan sanadiyar halakarsa da magoya bayansa da kuma wato rundunar sau da ke takama da ita an gane ko Allah subhanahu wa ta'ala ce fa akhadnahu wa junudahu fa aghraqnahum fil yammi mulkin shine sanadiyar halakarsa kenan dan an gaya ma abinda Allah ya ce ba wai hasada ka bane ake a ana tsoron ka zalunci mutane ka tara dukiya ta haram matsayin da kake akan shi ana ma Allah ya isa wane ne zai kishi ko yayi hasada matsayin da gare ka in ana maka Allah ya isa me ya amfani wannan matsayi da ka samu a duniya an gane ko sannan in dukiya ce ƙaruna Allah ya bashi dukiya amma Allah subhanahu wataala ce fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard ko ba haka ba to irin dukiya ƙaruna dan kana ilhali irin na ƙaruna ana ma wa'azi kana cewa ana bakin cikin ka ana hasadaka menene abin hasada ga mutumin da Allah ya bashi dukiya bai taimaka ba addini ba kai yanzu halin da kake cikin Allah na kyamarka har za ka cewa wani mutum yana hasara ka hasara mi da ai maka me amfanin ba dukiyar da Allah ya baka da matsayin da Allah ya baka da haka yana da kyau mutum ya shiga taitayin kansa amma waɗanda ke cinna wannan wuta cikin al'umma su ne munafukai duk da kilon su malamai sun ce a kira su annabi bai kada ce musu munafukai an gane ko domin annabi da munafiki akwai bambanci kowanne daga cikin su yana iya yada magana ta ƙarya amma shi munafiki kafiri ne annabi kuma yana iya zamantowa musulmi ne mai wannan ɗabi'a ina fata an fahimce ni shine yazo qattat a cikin wani hadisi waɗannan munafikan Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam la in lam yantahi al munafiquna wal ladhina fi qulubihim maradun wal murjifuna fil madinati lanughriyannaka bihim thumma la yujawizunaka illa qalila shi yasa hadisi ya tabbata a cikin sahih al bukhari da sahih muslim hadisi na huzaifa wanda ya zo cikin waɗansu wato riwayoyi daban-daban wani mutum ya zo yana kawo karan mutane wajen Usman mai zuwa yana leƙen asiri a wata riwaya ilal amir to amir kin shine Usman radiyallahu anhu kuma da zuwa cikin wata riwaya wato sai huzaifa yake cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naji manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa la yadkhulul jannata qattat kattatun mutum mai daukan labari ya kai a wani wuri zuwa wani wuri wanda mutum zai shiga aljanna ba domin yana aikata kaba'ira ma'ana ko da matsayin musulmi ke to sai Allah ya babbaka shi da wuta yini guda ko cikin alkiyama shekara dubu ne wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddu na fata an fahimta to kaga dan haka akwai mutanen da yanzu ba su da aiki ta wannan hanyar suke samun abinci su ne fada ta malamai su ne fada ta gidajen masu kuɗi su ne fada ta gidajen masu mulki su ne shiga cikin biro biro su ne munafince munafince wane ya ce ma wane kaza wane ya ce ma kaza wane kaza ai mun duba gidan TV kaza malam wane ya ce kaza ai mun jiba gidan radio malam wane ya ce kaza ya ce ma kaza ya ce ma kaza kai an ja aya an ce wanda ya kaza ga hukuncin sa kai ko kana neman kuɗi ka tawilantar da ita ka ce an ce wane ake nufi da haka kake neman abinci ina fata an fahimce ni shi yasa duk wanda ya saka shi wannan rayuwa wallahi rayuwarsa ba za ta yi albarka ba kuma ba abin da zai zama a duniya ina fata an fahimce ni aya alqur'ani in an ja ba ce an kai an tilastar da mutane su yi aiki ba kuma ba a kira sunan kowa ba ko da alqur'anin nan ya sauka kai ba ya kil wata kil ba kuma zo a duniya ba to me ya alaka cewa wane wanda yake aiki kaza da kai da ka dauka kace an ce wane ya ce ko da wane ake da haka waɗannan mutanen kaskantattu ne mu musulunci abinda ya koya muna musulunci ya koya muna adalci da magana ta gaskiya ina fata an fahimce ni ko kafiri ya faɗi gaskiya Allah ya ce mu ce gaskiya ne ko musulmi ya faɗi ƙarya mu ce ƙarya ne haka musulunci ya ganar da mu kuma wannan ita ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Abu Huraira lokacin da shaytan ya zo so dai so biyu yana sata abinci wani shaytan aljini so uku da ya kama shi a na karshe da ya alƙawalin ba zai dawo ba da ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mishi abin da yace ka karanta ayatul kursi sai mi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace amma innahu sadaqaka wa huwa kadhub yayi maka gaskiya ya faɗi gaskiya wa huwa kadhub amma makaryaci ne kaga bai ce kullum mun wanda ba mu so sai mu ce kawai makareci kullum ƙarya yake yi a'a akwai bambanci tsakanin fi'ili da ismul fa'il in nace sadaqa yayi gaskiya kazubun makaryaci na kuma ina iya cewa sadiqun mai gaskiya ne kazaba yayi ƙarya domin mai gaskiya wata rana tana yiwa yayi ƙarya so daya makaryaci yana iya yayi gaskiya shine bambanci tsakanin fi'ili da suna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce shedan yayi ƙarya bai ce yayi gaskiya kuma shedani sannan kuma Allah ya gaskatar da Balqis a tana matsayin kafira innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adilla wa kadhalika yaf'aluna malaman tafsiri wasu ka ce wawul istinaf ce wasu ce wawul asf ce amma wasu ce wawul istinaf ce kidan maganar Allah ce ta zo bayan tata haka suke aikatawa kuma alhali ko Balqis wannan lokaci kafira ce bata musulunta ba wasaddaha ma kanat ta'budu min dunillah innaha kanat min qaumin kafirin to dan haka dai mu abinda musulunci ya koyar da mu dole dole ɗan uwa musulmi shine cewa wato musaba da adalci musaba da fadar gaskiya kada mu kalli wane da wane da wane wanda ya kaza ga hukuncin sa ba ruwan mu da sunan wane ba ruwan mu da aikin wane ba ruwan mu da kaza da kaza kai kai da kake jiran ka samu kuɗaɗe ko wata hanya ta hanyar munafici ka je ka yi ka ce an ce wane an ka ce wane aka ce wane aka ce wane aka ce ka gani in zaka gama lafiya yan uwa yanzu muka ci rabin mas'alolin da adda alaka da wannan aya fa bi hudahu muqtadi amma a gurguji zan dan kawo waɗansu kilan sai gobe za mu zo mu karasa su gaba ɗaya an gane ko na farko an ce fa bi hudahum waɗannan annabawan kaga an kawo adadin annabawa to sauran annabawan da ba a kawo ba zai koyi da su ko ba zai koyi da su ba a'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai koyi da dukkan annabawa dalili kuma dukkan su mutane ne na gari abin da yasa aka ce shi koyi da annabi Ibrahima wanda ba a kawo din ba shi ma suna da ɗabi'o'i na gari annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai koyi da shi sai zama to sifa ta as-salah akan ta zamu gina wannan illa sai zama to dukkan su ake nufi har waɗanda ba a kawo anan ba an gane ko abu na farko kenan mas'alolin da ke wannan karkashin wannan aya suna da yawa abu na gaba annabawan da aka kawo an ce 25 ne a cikin alkur'ani mun kawo baiti waɗanda malamai suka kawo fi tilka hujjatuna minhum samaniyatun min ba'di ashrin wa yabqa sab'atun wa hum ko ba haka ba idris hudun shu'aibun salihun wa kaza zulkifli adamu bil muhtari qad kutibu wadanda su ne annaba wadanda aka kawo a cikin alqur'ani an gane ko to sannan kuma mas'ala wadda malamai suka ka akan wannan aya fa bi hudahu muqtadi da annaba wanda suka gabata da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanne ne mafi daukaka eh annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko to me yasa aka ce kuma ya koyi da su shi ya kamata ya koyi da su ko su ya kamata su yi koyi da shi a eh tunda sun gabace shi in ya fi su koyi me zai yi da su kai yanzu in ka fi mutum ko da ya gabace ka sai kai koyi da shi kai da ka samu abin da ya fi nashi kana son kai muna tawili ala ayyati hal malamai suka ce da aka ce shi koyi da su ma'ana duk abin da yake mai kyau ne a cikin shari'a sosai da aka tattaro gaba ɗaya aka hada mishi bayan an hada mishi kuma sai aka bashi abin da ba su da shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama to gaba gare su shi yasa nake ce muku wannan aya wallahi da nazo kanta wasu mas'aloli da na gani sai da naji tsoro saboda adadin abubuwan suna da yawa daga cikin abubuwan da ya kamata mu kawo to adadin annabawa gaba ɗaya tun da na an kawo guda 25 a cikin alkurani adadin annabawa gaba ɗaya nawa ne akwai hadisi wanda yake ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ne na Abi Umama wanda Ibn Hibban ya fitar da shi da Imam Tabrani da Imam Hakim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce kana Adamu nabiyyan mukallama annabi Adamu ya kasance annabi ne wanda Allah yake magana da shi wa kana bainahu wa bain Nuhin tsakanin shi da Nuhin akwai ashratu qurun karni goma shekara dubu wa kanatir rusulu 300 wa 15 annab adadin manzanni wato wato 300 a gane ko salatumi'atin ɗari uku hamsin ta ashara da sha biyar ɗari uku da sha biyar kaɗai ko dubu ɗari uku da sha biyar amma dai zance mafi inganci shine ɗari uku da goma sha biyar adadin su ɗari uku da goma sha biyar kenan wannan ya babu adadin min adadin manzanni to adadin annabawa ha sai wata riwaya wadda ta zo Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya hassana ta tana cikin Musnad da Imam Ahmad da Imam Tabarani ya kawo ta riwaya ce ta Abu Umama da Abi Dharr wa kam adadul anbiya'i adadin annabawa nawa ne qala mi'atu alfin wa arba'atun wa ishruna alfa adadin annabawa dubu ɗari da ashirin da hudu an gane ko الرسل من ذلك ثلاثمائة وخمسة عشر منزلني ثلاثمائة دري أكو وخمسة عشر دشابير جما غفيرا أدديني من يوانا النباوة أنقانيكو تو wannan shine kaga adadin annabawa a jimilci wadancan suna 315 wadancan suna 124 kenan kaga wannan shine adadi na annabawa wadanda suka zo cikin alqur'ani kuma guda 25 to an fara nuna mini lokaci ya matso sai mu kawo qadiyya ta karshe kafin gobe in Allah ya kan mura mu isar shine adadin annabawa da yazo a cikin alqur'ani to ya yazo a cikin alqur'ani sai malaman bin kididdiga ta kalmomin alqur'ani suka bi suka kawo su gaba daya za mu jero su ba ta hanyar zamani ba amma za mu jero su ta hanyar yadda sura ta zo da su sai mu zo da su ta hanyar yadda adadi na baitutuka ya zo da su ina fata an fahimce ni nan da anka ce wa tilka hujjatuna atainaha ibrahima ala qaumihi ko ko ba haka ba ibrahima Allah ya fara to annabi ibrahima ya zo a cikin alqur'ani so 62 shine adadin wato wato wurudul kalima annabi ishaq an gane ko shine bayan annabi ibrahim a cikin wannan aya ya zo so 17 annabi yaqub alaihi salam ya zo so 16 annabi nuhu alaihi salam ya zo so 43 annabi dawuda ya zo so 16 annabi Sulaiman ya zo sha bakwai a cikin alkur'ani annabi ayyub ya zo so hudu a alkur'ani annabi yusuf ya zo ashirin da bakwai a alkur'ani annabi musa ya zo ɗari da talatin da shida a cikin alkur'ani annabi harun ya zo so ashirin a cikin alkur'ani sunansa kenan zakariya sunansa ya zo so bakwai a alkur'ani yahya ya zo so biyar a cikin alkur'ani isa ya zo so ashirin da biyar a cikin alkur'ani ilyas ya zo so biyu a cikin alkur'ani isma'il ya zo so sha biyu a cikin alkur'ani alyasa ya zo so biyu a cikin alkur'ani yusuf wato Yunus ya zo so hudu a cikin Alkur'ani, Lut ya zo ashirin da bakwai a cikin Alkur'ani, Idris ya zo so biyu a cikin Alkur'ani, Hud ya zo so goma, Hudu kenan ya zo so goma a cikin Alkur'ani, Shu'aib ya zo so sha a cikin Alkur'ani, Salih sunansa ya zo so tara a cikin Alkur'ani, Zulkifl ya zo so biyu a cikin Alkur'ani, Adamu ya zo so ashirin da biyar a cikin Alkur'ani, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya zo so hudu da sunan Muhammad ya zo so ɗaya da sunan Ahmad wa mubashiran bi rasulin ya ati min ba'di ismuhu Ahmad sannan ya zo an kira shi ya ayyuhar rasulu so biyu sannan an kira shi ya ayyuhan nabiyyu so goma sha uku a cikin alkur'ani malaman su dubi bindigin wannan maryam kuma uwa annabi musa annabi isa alaihi salam afwan annabi isa ta zo so 34 a cikin alkur'ani wannan ita ce mas'ala ta karshe wanda zan faɗa a cikin wannan saboda lokaci ya matso amma zan tunatar da mutane da wannan ne wani babban fasto a ƙasar Canada yan musulunta yace da ya duba sai ya ga sunayen annabawa an gane ko annabi ibrahim misali kun ga ya zo so 62 a cikin alkur'ani annabi musa shine mafi yawa wato sunan da ya zo saboda irin gwagwarmai da ya da fir'auna so 136 ko ba haka ba to gashi suna annabi ibrahima 62 suna annabi musa 136 suna annabi isa 25 amma sunan manzo allah sallallahu alaihi wasallam so hudu ko ba haka ba sunan maryam uwa annabi isa alaihi salam ya zo so 34 a cikin alkur'ani to ina sunan mahaifiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu ina sunan matansa babu a cikin alkur'ani ina fata an fahimce ni ya ce to ya za a yi mutum ya kawo sunan waɗansu mutane ya kawo sunan annabin waɗansu ya kawo sunan iyayen waɗansu shi bai kawo nashi ba bai kawo na matansa ba sunan matar fir'auna ya zo a cikin alkur'ani amma sunan matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Aisha bai zo a cikin alkur'ani ba shi yasa wannan fasto na ƙasar Canada ana kiransa Jerry Mill sai da ya rubuta littafi ya fito ya nuna ya musulunta yace ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh